بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء to insha Allahu muna nan a sharhin zancen amirul mu'minina na 130 daidai wanda yake magana dangane da abu zar bayan da aka kori abu zar daga madina to yanzu za mu karanta yadda aka kore shi da ba shi a cikin karatun na hajjar bala ga sharhi kawai za mu insha Allah ama da khasa duk sun roito kuma dangane da abin da ya faru wajen koran abujar daga madina ibn abdulhadid mai sharhin nahajir balaga ya kawo shi ma doguwar magana dangane da yadda aka kori abuzar sannan kuma alamul huda a muhki shafi littafi ne shi ma ya kawo shigen wannan kisa ne za mu kawo lafazin muhki shafi inda yake cewa Uthman bin Affan lokacin yana halifa yayin da ya ba Marwan bin Hakam abin da ya ba shi kuma ya ba حرث بن الحكم بن أبي العاص درهمي دبو دري أكو يبا زيد بن ثابت دبو دري wato wa'annan irin abin da bai babba sai abu zar ya shiga cewa yana karatu yana cewa bashirar kafirina بعذاب أليم يعني كما هنا كرمت عن القرآن يشو والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم to sai marwan ya kai wannan maganar zuwa wajen usman ga abin da abu zar yake faɗi sai ya aika aka kira abu zar rahimahullah ya aiki wani maulansa ana ce masa na'il ya ce hannu dangane da abin da nake jin yana iso mini daga wajenka sai ce usman zai hana ni ne karanta littafin allah azza wa jalla da kuma aibata wanda ya bar umarnin allah wallahi ba zan yarda da fushin ya ce wallahi in yarda da fushin usman ya fi soyuwa gare ni ya fi alkhairi gane ni da in sami yardan usman da fushin allah to sai usman ya sake ya fusata akan wannan magana ya ce da shi wata rana ya halatta ga imam ayo juzu lil imami an yi ahuza min almali fa iza ay sarqa ba wato idan liman ya samu ya dauki shugaba kenan ya samu ya dauki kuɗi wato daga baitul mali kenan ya biya bukatunsa in ya sami yalwa ya biya sai ka abul ahbar ya ce la ba asa bi zalik to kaga usman ka abul ahbar ya yi masa fatawa babban marja'i to sai abu zar rahimahullah ya ce yabin yahudi yayi ne a tu'allima na dinar ya kai dan yahudawa biyu kai ne zaka kwa mana addinin mu sai Uthman ya ce karkasur a zakali wa tole aka bi ashabi in hik bisham ce to kafa ya ce ma abuzar usman ya ce ma abuzar kafa yawaita tu- cutar da ni da zarginka ga sahabbaina saboda ka tafi sham sai fita da shi ya zuwa sham aka kore shi aka koma da shi sham sai abuzar a sham kuma lokacin ma'auya ne gwamna sai ya rika inkarin abubuwan da ma'auya ke yi sai ma'auya ya aika masa da dinari ɗari uku talatin mi'at ya bashi- ya aika mashi da dinari ɗari uku sai abuzar ya ce to in daga abaɗina ne wanda dama kuka hana ni in shi ne kake bani to zan karba wato wannan ya nufin kenan an daina ba abuzar ata ɗinsa kenan ata mun ce ba za mu ce masa albashi ba wani irin um, daga cikin dukiyan baitulmali akan rarraba a cewa ne yana da kaza wani yana da kaza wani yana da kaza game da muka karanta baya dangane da ah, sunnan manzo Allah wajen rabo kuma muka zo muka karanta sunnan abubakar da umar da sunnan usman da ali ya zo sai ya bi sunnan annabi saboda haka sai suka ce a su sun fi son sunnonin da aka yi na da don sunnonin da aka fasa bayan annabi ya fi daɗi don ana fifita manya Yawa. to sai shi abu shi Abu Zar ma shi an hana shi ne gaba ɗaya ke shi Aba- sai ya ce to in wannan abin da kuka hana ni ne yanzu kuke bani zan karba ya ce kuma wa in kanat silatun fa- fala hajjata lifiya in kuma warar da hali in kuma kyau- ta bani ne sila wato kyauta kenan don sada sada zumunci to ba ni bukata ko ya sai mai da masa da kudinsa ya ce in dama haƙƙi na ne wanda dama cin kuka hana ni shi ka bani to wannan kuwa amma in ka bani eh, eh, daga bangaren ka ne ka bani da sunan kyauta ne ba ni bukata ka dauki- dauki kayanka sai ya kowa mashi da shi to kuma aka ce muawiya ya gina hadara ban san me yake nufi da hadara ba ya yi ya yi wata gona ce na ya shushuka itatuwa da filawoyi da wa'yansu abu hadara da ya mai da wuri ah, busasshen wuri ya mai shi shi kore a dimashik ya yi lambu ya gina na shi- zuwa shakatawa wanda kuma zai ci kuɗi mai yawa sai abu zar ya ce mishi ya mu'awiya in kanar hadhihi min malillahi fa hiya khiyana ya ce mu'awiya in wannan daga dukiyan Allah ne kai wannan gina to ha'inci kenan don amana aka ba du- a du- dukiyan a- a- Allah amana ce a hannunka wa in kanar min malika fa huwa al-israf in kuma daga dukiyanka ne kai wannan to almubazzaranci ne ya kuma abu zar haro ya karka ce ma mu'awiya wallahi laqad hadathta a'malan ma arifuha wallahi ma hiya fi kitabillahi wala fi sunnati nabihi sallallahu alaihi wa alihi yace ka had- haddasa abubuwa da dama abu ayyuka da daman gaske wanda ni ban san su ba ba su a littafin Allah ba su a sunnan annabi annabinsa wala inni la ara haqqan yudfa'u wa batilan yuhya wa sadiqan مكذبا وأثرت بغير تكئيب وصالحا مستأثرا عليه يتي كما إنا جنين حقي أنا بيتي غسكيا أنا بيتي غسكيا كما قريا كما أنا رايت مي مي غسكيا أنا مي شمش ما قريتي كما أنا بي بيتا wanda yake ba mutumin kirki ba akan mutanen kirki to wannan aka ce habib bin maslama alfihiri ya ce ma muawiya shi fa abuzar nan fa yana taimako a kanku ga mutanen sham saboda haka in har kuna da bukatansa kuna bukatan sham din to ku ku ku ku ku san matakin da ku dauka sai mu'awiya ya rubuta ma Usman dangane da shi ya ce ga abin ka ka- bayan gaisuwa wato ga Usm- ah, ka turo abuzar sham gashi nan yana ta bata mutanen sham saboda haka inda ya ba kana son a gama lalata sham bane ka sai da zaka yi da abuzar wannan mai kama nan ba faɗa amma da sannan a wasu rayoyi akwai lit- za mu karanta abin da ya rubuta to sai Uthman ya rubuta ma ma'auya ya ce amma ba'ad fahamal junai daban ilayya ala agdal markabin wa a awarhi ana ce ma shi eh, shi abu dhar ana ce mashi jundab to amma shi mai usman sai ya ce mashi junaidab wato ɗan ƙaramin jun yawaye to ya ce ka ɗoro shi a kan abin hawan da ya fi kaushi kuma mafi zama tsura ka kawo min shi fawajjih bihi ma'a man tsara bihi allail wan nahar kuma ka ka ka jubi- ka fuskanto da shi da duk wanda suke ab- ab- abin nan na kusa da shi Ka zo- dare da rana ba tsayawa kenan kun dun tafiyan da ana in aka tashi da safe za a yada zango da tsakiyar rana sai a tashi daga ƙarshen rana a yada zango farkon dare sai shi kenan da daddare ba akan yi tafiya ba haka aka saba ƙa'idan tafiyan da haka ake ana tafiya in kafin rana ta yi zafi ne in ta yi zafi sai a da saurara a yada zango in ta yi sanyi kuma sai a yi tafiya inda dai ya yi a kwana to sai ce ya- ya sa shi a tsuran ab- abin hawan da ya fi kaushi kuma zai fi zama tsura kuma ya zo ya tafiya da shi dare da rana ba tsaya ya iso da shi to sai ko aka ɗora shi a kan raƙumi ba shi sai katako irin irin katakon da a kan shi aka ɗora shi aka yi tafiya da shi dare da rana har sai da naman cinyoyinsa suka yayyage suka zo nan ya ce wa ƙarsa ƙadala mafahi zai himinar jigot ainihin naman cinyoyin sai da suka faffaɗi saboda tsanani yana ta tafiya da shi a ka- a kan katako yana yana ta sukan shi yana go sai da naman cinyoyin to da yake wannan ina karanto muku ruwaya ne ba ina son ɗage kai ne in ba ku labari ba ballantana wani ya ce labari nake karantawa wannan a littafi nake karantawa a cikin kuma a- mas'udi a wani littafi nasa da ake masa muruji zahab ai aka ce an kawo shi madina ne a kan raƙumi wanda ke da katako ko itace busasshe tare da aka haɗo shi da dogarai 500 har suka zo da shi zo da shi madina a lokacin duk naman cinyoyinsu sun zazzage sun yayyage sai aka ce sai mun suna ce shi in- suka ce da shi naka ta mutu za fa ka mutu wannan irin wahala zai sa mutum ya mutu sai ya ce hayata lan amuta hatta an- a- anfa kila ya ya ya sa abin da manzo Allah ya gama shi dangane da al'amarin za hatta kunfa kai ba ya ce a ba zan mutu ba sai an kore ni Zai ya- manzo Allah ya ba shi labarin za a kore an ce za a koma da shi Madina ne ya san ba wannan ne ba ba shi ne ba karshe ce ba zan mutu ba sai an kore ni to sai ibn harwalawo rahimahullah a cikin wani ruwaya na waƙidi ya ce abu dhar yayin da aka shiga da shi wajen Uthman Uthman ya ce shi la an amallahu bika ainan ya junaidab kal kada Allah ya natsar da ido da kai ya kai junaidab sai Abu Dharr rahimahullah ya ce ya ce ana jundab wa sammani rasulullahi sallallahu alaihi abdullah Allah alladhi sammani bihi ala ism yace suna na jundab ne kuma manzo Allah sai ya sa min suna abdullah sai na fi zaben sunan da manzo Allah ya sa min fiye aka- fiye da sunan to shi shi- ya ce mashi wato da sunansa jundab na'am to sai kuma manzo Allah ya sa masa suna abdullah saboda haka sai fi son abdullah din ya batar da jundab din shi kuma usman sai ya ce mashi junaidab to sai usman ya ce anta allazi taz'amu ana an an a- a- ana anna naqulu inna yadallahi maglula وإن ذل- وإن لها فقير ونحن أغنياء kai ne kake rayuwar cewa mu muna cewa yadullahi maglula kuma muna cewa allah fakiri ne ni mu mawadata ne abu zar ya ce law kuntum la taz'amuna la anfaqtum malallahi ala ibadi da ba- da ba haka kuke cewa ba da kun ciyar da ba- dokin allah a bayansa walakin ashhadu anni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqul yace amma ina shaida manzo Allah sallallahu alaihi wa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa idza balag bin abil as 30 rajulan ja'alu la- mala lahi duwala wa ibadallahi hawala wa dinallahi dakhala thumma yurihu ibadallahi minhu yace na- na- ni naji manzo Allah yana faɗin wannan cewa idan 'ya'yan ibn abil as idan 'ya'yan abul as idan 'ya'yan abul as kai, suka kai tala- ma- ma- maza talatin to za su sa dukiyar allah duwala dau- duwala da na aka samu kalmar daula ma'anan duwala wato eh, eh, abin nan zaga- zagayawa tsakaninsu su kaɗai ne kenan tsakaninsu su kaɗai ke da dukiyar kenan koma bayan sauran mutane daga wani ɗan sun kai talatin dukiyar al'umma gaba ɗaya sai dai ta daura ne tsakanin su wannan a ba da wannan gidan wannan ke amma ba ba wani banda ba ɗan gidan ba sannan kuma ibadallahi hawala kuma za su ɗauki bayan Allah duk za su mai shi su bayan su za su mai da bayan Allah bayan su wato ma'ana bayan Allah na- ma'anan halittar Allah maza da mata sun mai shi su bayi ma'ana suna sarrafa su yadda suka ga dama to ka- tamkar yadda akan siyo bawa a kasuwa kenan ma'ana sannan wadinan lahi dakhala kuma za su ɗauki addinin Allah kamar kayan wasa za su za su ɓarnata shi dakhal shine shiga da bai lalacewa ne za su lalata addinin Allah sannan sun mai yurihu la yurihu ibadallahi minhu sannan Allah ya hutar da bayansa daga gare su sannan daga baya kuma sai Allah ya kawo ƙarshen su kenan a huta sai usman ya ce ma to shi kuma kaga gidansu kenan gidan su usman kenan sai ya ce ma wanda suke zaune ƙala liman hadara asami itu muhammin rasulillah kun ji wannan zancen daga wajen manzo Allah qalu ma sami'na wasu kacin wata wajen manzo Allah fa qala usman wai haka ya abazar atakdhibu ala rasulillah ce kai can ka yanzu manzo Allah kake makarya fa qala Abu Dharr liman hara amma tadhunnuna anni sadaqt yace ba ku- in ba ba ku ji manzo Allah ya faɗa ba ku tsammani ni na faɗi gaskiya qalu la wallahi ma nadari suka ce wallahi mu ba mu sani ba ko ka- mu dai ba mu ji manzo Allah ya faɗa ba mu san ko kuma gaskiya ka faɗa ba وقال عثمان ادعوا لي عليا كرام علي انجي عثمان ولما جاء قال قال عثمان لابي ذر اقصص عليه حديثك في بني ابي العاص تو ga ga yanda Ali ya zo sai Usman ya ce ga masa hadisin da ka faɗi dangane da 'ya'yan Abul As sai ya gaya masa haddathau fa qala Uthman li Ali hal sami'ta hadha min rasulillah fa qala la wa sadaqa Abu Dharr ya ce a ni ban ji manzo Allah ya faɗa ba amma abu abu abu zar ya yi gaskiya fa kala kaifa arabta sidqahu ya kasan gaskiyan sa kala inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi yaqulu ma adallatil hadara wala aqallatil qabra ala dhi lahjatin asdaqu min abi dhar wannan mun karanta daga a baya amma nan mu- can aqallatul gabara ne farko wannan ko a hadisin amirul mu'minin ya ce adallatul hadra ne awwala sannan aqallatul gabara ma'ana ko da ba a ce rana ba ana nufin kamar haka nan ne rana ba ta yi inuwa aka- akan wani falalin kamar ƙasa bayyane fili wanda ba itatuwa ba shuki-shuki rana ba ta ba ta taɓa dukan ƙasa wanda ba shuka ko kuma in- itatuwa suka yi inuwa a kan ƙasa A- ta- ta- da wata ibara yana nufin ƙasa da mai shuka da ma- da mai tsiro da mara tsiro wani bai taɓa yi bi ta kansu ba wanda ke furuci da bakinsa wanda ya fi abuzar gaskiya wato bai- da wata ibara a doron ƙasa ba a sami wani mai matafiyi mai- mai mai rarrafe a doron tafiye wanda ya fi fa- faɗin gaskiya fiye da abuzar ba sai ce to amma naji manzo Allah ya faɗa ka wato duk abin da manzo Allah duk abin da Abu Dharr ya faɗa ka lalle gaskiya ne yace ban ji wannan bani ban ji a wajen manzo Allah ba, amma na tabbata Abu Dharr gaskiya yi saboda manzo Allah ya faɗa ka an gane da shi faƙala man hadara min ashabin nabi jami'an sai duk waɗanda suke wurin na sahabban annabi gaba ɗayan sai suka ce laƙar sadaka abu dhar faƙala abu dhar ɗai suka ce eh lalle abu dhar ya gaskiya tunda dai manzo Allah ya faɗa ka nan dangane da shi faƙala abu dhar uhaddithukum anni sami'tu hadha min rasulillah thumma tattahimuni ما كنت أظن أن أيشة أسمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا ya ce yanzu in gaya muku na ji manzo Allah ya faɗa magana haza kuna tuma na wallahi ban taɓa tsammanin zan samu wannan zan ji wannan daga wajen musahaban annabi ba to har wala sai da rahimahullah ibn ruwayata sai ce ruwaqi da ya ruwaito a a wani ruwaya da isnadinsa daga sahaban maulan aslamiyin ya ce na ga abu zar wata rana ya shiga wajen usman ya ce da shi kai ne kake aikata in ji usman kenan kai ne kake cewa kaza da kaza kaza wasu yan irin wancan magana kai kake cewa ni kaza kaza sai abu dhar ya ce qad nasatuka fastaghshaytani wa nasatu sahibaka fastaghshani ya ce nai maka nasiha kai man algushu nai masahabbanka nasiha kai nai mai sahibinka nasiha yi man algushu faqala usman kazabta ولكنك تريد الفتنة وت- وتحبها قد قبلت الشام علينا yace sai abu usman yace ƙarya kake kuma kai dai kana son fitina ne turidul fita kana nufin fitina ne kuma kana son fitina gashi ka bata mana sham to shi hadi a yanda abu a yanda Abu Zar ya bata sham yana ta hadisi ne hadisin annabi yake ta duk shi ya bata sham da hadisin annabi abin da ya je wajen manzo Allah yake ga musu saboda haka sai bata gari alhali ma'awa ya riga ya gyara gari ana masa biyayya an yi hadi an yi hadishi an ce ana bin sarakai ne shi kuma abuzar sai zo yana faɗin abin da annabi ya faɗa sabanin abin da sarakai suka kisa ba ka ga ya bata masa lamari ba ya ce ƙabilta sham alaina ka birke ta sham a kanmu yanzu shamawa kawai ma magana sai ce ai ba ka annabi ya faɗa da ko duk suna biyayya akan annabi ya ce a bisa rakai ne kuma yanzu ga shi abu zar ya gaya masa ai annabi ga abin da ya ce to shi ke faƙaɗa lahu abu zar ittabi sunnata sahibaika la ya kuma ahadin fi bata shi jabbar ya ce kai can ka usman kana ganin baka ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wa baka ga abubakar da umar ba kana ganin irin irin shi irin hanyar ka hanyar su ce ni na ga irin naka irin na kana batsash batsashi ne kam irin na jabbarin kamin fir'aunoni kake faƙala sai usman ya ce shi ukhruj anna min biladina fita mana da garinmu faƙala abu dhar fa ma abghadu ilayya jiwaraka fa ila aina akhruj yace dama me me me yaqina da zama da makwabta da kai kai dama ina zan zama da kai bane to ina zan tafi qala haythu shi'ta din da ka ga dama qala fa akhruj ila sham ardul jihad zan koma sham kasan jihad kun san can yaje ya babbata masa kasa suka koro shi ko to sai ce kala innama ajalabtuka min sham lima afzartaha afa arduka ilaiha ai na dawo da kai daga sham saboda kaji ka bata ta zan sake mai da kai ita can kala idan akhruj ila iraq sai ce to shikenan zan fita zuwa iraq kala la kala walima kala taqaddama taqaddama ala qaumin ahli shubha wa tawnin ala a'imma ce zaka je wajen mutanen da suke mutanen da suke da cikin shubha da kuma su kan shugabanni kuma ka je ka sake dora su akan irin wa'annan ra'ayoyin naka fakala akhruj fa akhruj ila misr sai abu zai ce to shikenan zan zan zan fita in je misr qala la shi misr ban yadda qala fa ila aina akhruj shi to ina zai ni ka ce in fita na ce zai ni ka ce ba nan ba sai ya ce haithu shi ita din da ka ga dama amma ban da wannan da nake faƙala huwa idan at-ta'arrub ba'da al-hijra akhruj ila najat yace to shikenan zan zama na- bayan hijira zan kuma ta- koma ta- balara kamar ta'arrub kamar balaraban kauye kenan zan koma cikin kauye kenan to zan koma najat قال عثمان الشرق الشرق الأبعد الأقصى فأقصى يتي قبس قبس دي نيسا نيسا فقال أبو ذر قد أبيت ذلك علي وتبي دما يجي نجد قال املي على وجهك هذا ولا تعود ولا تعود تعودن الربضة يتي بنا كركك إيتر ربضة إن كاك يا ربضة إن كذا كذا تو wannan da yake ruwaya ne wannan ruwaya ke a cikin bihar shi ya nakalto da daga takribar ma'arif na abis sala a thaqafi a tarihinsa daga abdulmalik bin abi bin akhi abi dhar da abdulmalik dan dan uwan abu dhar yace mun muawiya ya rubuta mu usman yace abazar fa in ya- abin da ya rubuta mu usman inna abazar qad harrafa quluba ahli sham wa bagga wa baggadaka ilaihim فما يستفتون غيره ولا يقضي بينهم إلا هو inji ma'awa ya rubuta musu ya ce to abu zarfa ya birkita zukatan mutanen sham yanzu ya, ya- ya sa su kuma suna ƙinka ba sa karɓan fatawan kowa sai shi kuma ba sa kai hukuncinsa ga kowa ba mai mai su alƙalanci sai shi فكتب عثمان إلى معاوية أن أحمل أبا ذر على ناب سأل مقطب ثم ابعثه معه من يب من يبخس به بخسا عنيفا حتى يقدم به عليه سيم عثمان يروتا معاوية ɗora shi a kan dabba wan mai sa'ab wato dabba wadda ta kan yi in an ce ma du- dabba sa'ab irin mai mayan sha'ani kenan wanda ba ta sarrafa ta ta ta kin a wuta in a wuta nana mutum da ƙasa to irin ta ka ɗora shi a kan dabba mai tun mai mai mai me ake ce mata ba wanda ta kan ƙi a wuta ta ta rikici to ka sa shi irin wannan kuma kar ka sa shi akan ya zama da shimfiɗa ko sirdi tsuran bayan dabba sannan a turo man shi turowa matsananci eh, bah- bahsan a- anifa ya in gizo shi in gizowa mai tsanani to ga dabban dama ba ta son ta tafi tana ta tsalle gashi kuma gashi kuma ba ba shimfiɗa ka zama zai ci uban waya to sannan ka kawo man shi sai ce to shi dan wannan ruwayan da dan uwan abozar sunansa abdulmalik dan uwan abozar ne sai ya ce to sai ya dora aka dora shi akan dabba wat- sa'aba mai wayan mai hau bayanta kuma aka dora shi akan katakai ko itatuwa babu wani shimfiɗa a kai kuma aka fisgo shi fisga mai tsanani ya ce ba a daɗe ana tafiya da shi ba har sai da naman cinyoyinsa duk suka zuganye ƙuraje suka bukullo sai in ce in dare ya yi da yake da shi aka tafiya sai in sami eh, in dai- in suna tafiya don ana tafiya dare da rane sai ce sai in sami wan- wani wani yana ce mace mala'i mai Allah kamar ko in samu yan su yan audugogi da sauran su in tuttura a ƙarƙashin kafansa ba tare da sun sani ba inda daddare ne idan lokacin sahur ya yi sai in cire maza in cire don kada gari ya waye su gano a ce an ɗora an sa mashi wani ɗan kyalle kyalle yana kai sai in samu in sa mashi in duhu ya yi da zarar na ga su lokacin sahur ya yi sai in ciccire kar kar su zo su gani su nima su hana ni zuwa tare da shi madina su ce a kai kake sa masa wani taushi ko to to kuma ana kai mala usman labarin irin wahalar da abu zar yake sha a idan tafiyan da aka yi da shi kowace juma'a juma'atan wa juma'a mako mako har sai da aka kai kwana ashirin ko fiye da haka S- kafin abu zar ya farfado ya yi ciwo saboda sannan aka zo da shi gaban usman sai usman ya ya ce la an amallahu bi umuri aina bi- bi- bi- bi amrin aina tahiyyata sahti idar ta kaina yi mai shi kamar ya yi magana da shi da baitin waka sai abu zar ya ce fa wallahi ma sammani allahu amra wa ولا ما سماني الله أمره ولا سماني أبواي أمره وإني على العهد الذي فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه ما غيرت ولا بدلت yace a nan waƙin ya ce la'an amallahu bi amrin aina a wancan ruwan ya ce la'an amallahu bi junai da amra to nan kuma sai aka ce bi amrin ya ce sai ce to ni allah bai amince ni amr ba kuma iyayena ba sami sunan amr ba kuma ni ina nan bambar abin da na bar manzo allah sallallahu alaihi wa alihi akai ba kun ban canza ba faqala lahu uthman kadhabta لكن كذبت على نبينا وطعنت في ديننا وفارقت رأينا وضغمت قلوب المسلمين علينا yace kayi ƙarya kuma ka ƙaryata kayi ma annabinmu ƙarya kayi soki addininmu ka bar ra'ayinmu kana sa ƙiyayya a zukatan musulmi a kanmu sannan sai usman ya juya ya ce ma yaransa ku kira min ƙurashawa sai manzannin suka je suka shiga a cikin duk ƙurashi duk ba ƙurashi ya zo aka kira ƙurashawa sai usman ya ce da su mun aika ne a kira muku shi a kira mana ku saboda wannan tsokaci inna arsalna in qala lahum usman inna arsalna ilaykum fi hadha shaykh al-kadhab shaykh al-kadhab kadhaba ala nabiyina ya yi ma annabin mu ƙarya wata ana na ya soki addini wata gana ƙulubin musulmi na alina kuma ya sa ƙeyan musulmi gare mu mu shugabanni wa inni qadar aitu an aqtulahu aw aslubahu aw anfiyahu min al-ard ni ina ganin ko dai in kashe shi ko in tsire shi ko in kore shi daga ƙasa faƙala ba adon sai wasu suka ce ra'ayuna ra'ayuka taba mu ra'ayin mu ra'ayinka ne yana bin ra'ayinka ne duk abin da ka ce ma ƙalar amir duk abin da khalifa ya faɗa mun yadda wa'in suka ce la tab alfa innahu sahibu rasulullah sallallahu alaihi wa wasu suka ce a karka haka nan ai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa walahu haqqum yana kuma da haƙƙi to wannan wannan ya faɗa sai wannan ya faɗa sai sai Ali ya shigo yana dogara da sanda haka sai ce sai ya masa sallama ya duba bai sami wurin zama ba duk sun zo sai ya tsaya yana dogara da sandansa sannan sai ya ce ali ya ce me yasa ka aika a kira mu sai usman ya ce na aika arsalna ilaikum fi amrin karfar raƙalana fihin ra'ayi mun mun aka ne kira kan al'amarin da ra'ayi ya bambanta tsakaninmu fas jama'a ra'ayana wa ra'ayin musulmi fihi ala amri to duk sai ra'ayin mu da ra'ayin musulmi dai shi haɗu akan al'amari guda faqala ali walillahi alhamd amma innakum lawashta law law law ishrat ashartumuna lam na'alukum nasiha lam na'alukum nasiha ya ce na'am wallahi alhamdulillah in dai kun nemi mu muku ishara ba za mu takaita muku nasiha ba sai usman ya ce da shi mun kira ku ne saboda wannan tsohon wanda ya yi ma annabin mu ƙarya ya soki addinin mu ya saba ra'ayin mu ya kuma sa musulmi su ƙi mu muna ganin cewa ya kamata mu ko mu kashe shi ko mu tsire shi ko mu kore shi daga ƙasa sai ali ya ce afala adallukum ala ghairi ma min ghairi min dhalikum aqrabu rushda in ga in to nuna muku abin da yafi zama shari'a yafi zama dace yafi dacewa tatrukunahu bi manzilati ali fir'aun ko bar shi a matsayin kamar yadda ali fir'aun mumin ali fir'aun kenan yayi in yaku kadhiban fa alaihi kadhibu wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi yadukum inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab sai usman yace bi fika tura sai ali ya ce bal turab sai fa'amara nasu fa'amara bin nasu fa akhraju sai mu zai mace sai ci mutane duk duk a fita ko aka fita da aka yi aka a wani ruwaya nan bai kawo shi ba lalle an ce usman ya sa sanda ya zungura hancin ali ya ci mishi uskut ali wanda yakan kama mutum ya wurga shi ta katanga ya tsalle ya wurga amma da ya kaya haƙura samu sanu uskut to a cikin tafsirin Ali bin Ibrahim na ji mun karanta wannan lokacin tafsiri da muke karanta wa idza hadna mithaq mithaqakum la tasfukuna dima'akum a cikin bakara mun amanta mun kawo wani ruwaya mai mai kama da haka nan wanda ya nuna manzo Allah ya ba ya ga ma Abu Zar abinda za a yi da shi ya ga masa cewa ainihin ya za ka in aka kira ka aka ce ina ka fi so ka zauna ka ce birni birnin annabi madina birnin annabi aka ce bandana aka ce maka inda haramin ƙaba yake aka ce maka bandana duk ko ina aka aka ce maka bandana aka ce to ina ka fi ƙi ka ce raba za aka ce nan ko za ka zauna har ka mutu ya ce za a haka na yamma zai ce to wannan ruwayan da yake tana da tsawo a cikin tafsirin mutum ya duba tafsiri kuma za su mai da fasiki na hizba za su ɗauki runduna na fasikai wa salihi na haraba mutanen kirki kuma zama zama abokanan gabansu faƙala usman ya ma'ashar ashabin muhammadin hal sami ahadun minkum hadha min rasulin saban ya ma'ashar ashabin muhammadin ya ku jama'an sabon muhammadu ɗaya daga cikinku ya ji wannan daga manzan Allah faƙalu la ma sami'ina hadha min rasulil sahabbai suka ce a ba mun ji abin wannan daga wajen manzan Allah faƙalu usman ud'uli aliyan sai usman ce ku kira min ali fa ja amirul mu'minin alayhi salam wannan kun ga ina karanta muku wannan a cikin tafsirin ali bin ibrahim al-ummi ne sai ya ce a kira ali sai amirul mu'minin alayhi salam ya zo فقال له ثم يا أبا الحسن انظر ما يقول هذا الشيخ الكذاب فقال عليه السلام مح يا عثمان لا تقول كذاب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما أذلت الحضراء ولا أقبلت الكبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر sai ya ce ya ce ya aba hasan kaji ya aba hasan kaji abinda wannan tsohon makarici ki bai ce sai Us- Ali- ali alayhi salam ce dakata usman ma dakata kar ka ce mishi makarici ni na ji manzo Allah ya ce rana ba ta daki kasan da bai ba shuka ko kuma ta inuwa suka inuwance kaza ga akan wani mai gas mai magana da ya fi abuzar gaskiya ba